أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasu ne ya ba mu ikon sake saduwa da juna domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi na adda'u wa dawa na al-imam ibn qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata a cikin dai babun da malam ya ɗauko yake bayani kan cewa من اعتمد على العفو أو من اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند malam ya ɗauko wannan babin ne domin ya ɓata wata shubuha wadda wasu daga cikin jahilai kamar yadda ya faɗi ya siffanta suke dogara a kan cewa rahamal Allah da afuwal Allah da kuma karamci na Allah subhanahu wa ta'ala ya ishe su ya sa su samu rahamar Allah ko da a ce suna tabbaci akan wannan laifuka da suke aikatawa na sabo malam ya ce amma tare da cewa sun mance Allah ghafurur rahim ne sannan kuma shadidul iqab ne malam bai gushe ba yana jero hadisai ɗaya bayan ɗaya domin ya nuna a cikin wannan hadisan ana bayanin cewa mutane waɗanda suka rayu a duniya ƙalƙashin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin dokokin shi ga sakamakonsu hakanan waɗanda suka rayu a duniya kalkashin saba ma Allah subhanahu wataala da dukkan aikata wasu laifuffuka to su ma dai ga sakamakonsu tun daga kabari a wanda yake kalkashin bin Allah zai ga sakamako hakanan wanda yake kalkashin bujure ma Allah tun daga kabari shi ma zai fara ganin sakamako kamar yadda dama muka ce malamai suna cewa a kwace hadisi yana maza Allah ya nuna cewa kabari ɗaya ne daga cikin masarkai na lahira in ma ya zama tu dausayi daga cikin dausayin aljanna ko kuma dausayi daga cikin dausayin wuta kaga kenan tun daga kabari za a fara sakamako tun daga kabari kowa zai fara sanin matsayin shi ko kuma ka ce ma tun daga wajen mutuwa ma idan muka dauki hadisin albara bin azib wanda yake nuna cewa kowane mutum mumini ga yanda mutuwa take zo mushi haka na sabanin mumini ko fajiri shi ma ga yanda mutuwa take zo mushi mun dakata alƙashin hadisi malam da ya kawo shi wanda hadisi ne muka karanta shi a gaggauce hadisin hadisin abdullahi dan abbas malam yake cewa fihi ali bin abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallama كيف أنعم صاحب القول قد التقم القول وحنى, جبهت وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ما لن يكا وانا حديث ne dan ya ƙara nuna cewa har yanzu dai ba a gushe ba ana ima muminai ana ima muminai a galgadi ko kuma ana musu hannunka mai sanda cewa ma su tsaya cikin shirinsu kowa ya yi tanadi saboda zuwan wata rana wanda babu wata makawa mazalla a wannan hadisin ya nuna cewa yaya za a yi in ni'imtu ma'ana in satankance da wata ni'ima ta duniya har in ji cewa ni ina cikin wata ni'ima ce tabbatacciya alhali kuma ni'ima ce ba tabbatacciya ba yace tun daga sahibul qalbi wanda yake da kaho a hannun shi mala'ikan da aka umarta da busa kaho gashi nan ya sa kahon a bakin shi ya sunkuya goshin shi yana saurara yaushe za a mashi umarni a ce busa ya busa to mu da muke cikin wannan hali yaushe ma nake da lokacin in tsaya in shagaltu da wasu ni'imomi ko in shagaltu da da da da fataka da wasu abubuwa ko in yi sakaki cikin abin da ya kamata in yi to kaga wannan shi ma kan raddi ne ga wanda suke ganin cewa a kawai in ka dogara kan ni'imar Allah afwan in ka dogara kan rahmar Allah ko gafarar Allah to za ka samu tsira ko za ka samu abin da fi so manzo Allah yana ma yana galgadin mutane yana nuna ma cewa dole ne kowa ya zauna cikin shirin shi saboda baka san lokacin da wannan mala'ikan zai busa kaho ba la'alla zai iya busa kaho kai kana cikin yanayi wanda hali wanda bashi da kyau kenan kowa ya zama to yana cikin shiri da Allah subhanahu wataala kamar da Allah ke faɗi a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ko kamar da Allah ke a waje a wani waje ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ku ciyar Allah ka tamu mene ku ciyar daga cikin abin da muka arzuta kafin wani rana ta zo to kaga kenan dan a nuna cewa wannan rana idan ta zo wanda bai ciyar ba wanda bai bada wani haƙƙi na Allah ba wanda bai sauke wani abu wanda Allah ya dora mishi ba abu akwai abin da zai je ya ya riska shi yasa aka aka yi mutane galgade haka shi ma wannan hadisin yana nuni akan galgadi ana yana yana ma al'umma hannunka mai sanda cewa ko da yaushe mutum musulmi ya zama cikin shirin cewa wannan kiyama ko kuma wannan zuwa ga Allah za a shi mutum ya shirya ko bai shirya ba saboda shi mala'ikan da aka umarta ma da wannan abin yana nan yana jira kaga idan aka ce maka mala'ika ya sa ƙaho a baki ya sunkuya kan shi yana sama a kawai yake a ce busa ma'ana daga an ce busa da hudun busa inda busa ta shi ba wani tazara za a ɗauka ba inda ma a ce ƙahon a wani waje ne yake a ajiye ya daga an ce busa ya je ya ɗauko shi la'allawa mutum zai tsammani cewa za a ɗan samu ɓata lokaci a a yanzu da cewa busa inda busa ba ɓata lokaci ya samu tun da dama tsawon a cikin bakin sheki to shi ne sahabbai suka tambayi manzo Allah to ya rasulullahi ya za mu faɗi sai manzo Allah ka ringa cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil ko ringa faɗa kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna mala yake cewa wa fil musnad aidan haka nan dai a cikin musnad Ali bin Umar وينفعه a wajen abdullahi an karbo daga abdullahi dan umar yanfa'u yana ɗaukaka shi mana yana ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin siga a wajen malaman hadisi da take nuna cewa hadisi marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji an rawaito hadisi an ce maka an abi hurairata riwayatan an abi hurairata yanmihi an ibn umar yanwihi an abdullahi bin an abdullahi bin abbas yanfa'uhu ko kuma sahabi ya ce mina sunnati kaza to duka wannan sigogi ne wanda suke nuna cewa wannan hadisi ne marfu'i ya tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullah dan Umar yake cewa ya gabo daga manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashihi fi mashiyatihi laqiya Allah ta'ala wa huwa ghadban alaihi wa huwa alaihi ghadban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisin yake cewa man ta'azzama fi nafsihi duk wanda yayi jiji da kai ya girmama kanshi bana wanda ya girmama kanshi kenan ya dan ya sa girman kai da jiji da kai akan shi aw ikhtala fi mashiyatihi ko kuma yake tamaka tamaka irin ta girman kai wajen tafiyar shi manzo Allah ya ce laqiya Allah to zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban Allah subhanahu wa ta'ala yana mai hushi a gare shi kaga wannan man ta'azzama fi nafsihi girman kai mutum ya ringa jin cewa shi wani ne ko yana yana jiji da kai yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana bayi a shi yasa zaka ga wasiya ga annabi afwan la luqman al-hakim yake ima dan shi daga ciki yake ce mushi ولا تساعر خدك للناس ولا تسعر خدك للناس هيك ولا تمشي في الارض مرحا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا آه. ان الله لا يحب كل مختال فخور kada ka ringa tafiya kana tamaka kana tamaka kana girman kai kana jiji da kai kana nuna kai kan kowa sai ke cewa Allah subhanahu wataala baya san kullu mukhtalin fakhur dukkan wani mai girman kai mai alfahari sai ke ce mushi waqsid fi mashiyika ka takaita wajen tafiya kama na kai tahiya ba tahiya wanda ta nuna cewa kai wani wani kai wani wannan bane ba a kawai tahiya taka ta al'ada ba ka canza ba ko in ka samu na wani yanzu da wani tahiyar kama daban ce in daga an gaka a gane wannan wani ne ma ko mai gari wani ne ko shugaba wani ne ko alhaji wani ne to wannan duka yana daga cikin abin da shari'a ta hana ko kuma tahiya tahiya ita ma a jiji da kai mutum ya nuna ganin cewa ya yi wani ko kuma shi wani ne ko yana yana ji da kai cewa babu wanda ya ko yana ganin niyya ma da aka da wannan duka wannan sifa ce ta haramu wadda aka hana ke sa Allah subhanahu wataala yake wadi yake a afwan manzo Allah yake fadi a hadisi yake cewa ba zai shiga aljanna ba لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر duk auka makala duk wanda akwai daidai kwayar zarra ko kwayar komayya a cikin zuciyar shi na girman kai wajen shiga aljanna ba Allah sau da ke cewa wannan girman kai sifa ta shi ce wal kibriya uridai shi girma Allah ke cewa a wani hadisi kursi girma mayafi na ne duk wanda ya jaye to zan azabtar da shi man na za'ani fi azabtu au kama qala zan azabtar da shi shi yasa ai ko mai dalimi yake cewa al-kibr ya wa li rabbina sifatun bihi makhsusatun yake cewa fatajannabtaha fatajannabaha wattaqi wannan shi girma sifa ce ta ubangiji ke bantacciya da haka ake mutum ya nisanci sifar ta kashi da girman kai shi yasa wani hadisi da yazo da yake ba da labari wa zalla sallama yake cewa wani mutum ya zo yana tafiya yana tafiya yana girman kai yana jiji da kai kawai ƙasa ta kisbe da shi ta yi ƙasa da shi yana ta ƙasa yana ta ƙasa har zuwa ranar tashi alƙiyama saboda mummunan wannan shi sa Allah subhanahu wataala yake faɗi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu nasqala wa la tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala qula Allah ke cewa kada ka ringa tafiya kana mai tamaka kana mai girman kai sai Allah ke cewa duk yadda mutum zai yi girman kai da jiji da kai da tamaka lan tasri al'ada kai ba za ka tsara kasa wajen tahiya duk tahiya da za ka yi ba tahiya da za ka yi kasa ta tsage saboda karhin tahiya ko saboda girman ka ko saboda rabo sannan ko ba za ka kai dutse wajen tsawo ba in ma ta za ka kan dage to duk dage za ka yi ba za ka kai dutse wajen tsawo ba shi sa Allah ke cewa minan nasi man man minan nasi cikin suratul hajji من يعبد الله ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه عند ذلك ثاني عدفه ليضل عن سبيل الله له يالك له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عذاب عذاب عذاب حريق عذاب عذاب حريق to kaga ne tsani ya idifihi wanda ya zamanto tsani ya idifihi ne yana mai tahiya yana mai tamaka yana mai yana yana jijjuya yana jijjuya kwawo ko yana jijjuya mazamnan shi to wannan duka sifa ce ta haramu to kaga wannan shi ma hadisi ya nuna cewa wanda ya zamanto wannan halin shi ne to shi din daga nan a duniya ma ya dauko hanyar da zai je haɗu da wushin Allah to ina kuma shi da yake shi da ya dauko hanyar da zai je haɗu da wushin Allah ma ina magana cewa ya dogara akan afuwar Allah ko rahamar Allah ai wanda ka kyautata ma zato ne kai abin da ya ce ne kake tsammanin samun rahama shi ko samun afo shi ko samun wani karamci na shi amma wanda kai ka rayu kullum cikin fusata shi to kake tsammani da gare shi ai za ka yi tsammanin uquba da sakamakon da zai biyo baya malaki ta wa fi sahihain anhu haka nan dai ya tabbata a cikin sahihain anhu ai ali bin umar daga abdullahi dan umar kale yake cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa innal musawwirina yu'adzabuna yawmal qiyamati yake mazala ke cewa lalle waɗanda suke yin taswira ka ɗauka ka ce waɗanda suke yin taswira yu'azzabu na ko ka ce waɗanda suke yin zane yu'azzabu na yawmal qiyamati za a azabtar da su ranar tashi alqiyama wa yuqalu lahum za a ce musu ahayu ma khalaqtum ku raya abin da kuka halitta wannan hadisin kama shi ma yana yana nuna naukon azaba ga wanda suka zama to suna yin zane ko ka ce suke yin foto ko ka ce suke yin taswira suna yin haka ne a Allah subhanahu zai ce musu ko raya abin da kuka halitta wani waje ma Allah yana ce musu wanda Allah yana faɗi a cikin hadisi manzo Allah ko yana faɗi a cikin hadisi yana ce wa'inda suke kwaikwayon halitta Allah subhanahu wataala a wannan dangance da foto akwai maganganu na malamai yawa da za a ce malamai sun samu sabani kwarai da gaske wanda hadda malaman wannan zamanin hal a yanzu kuma ba a samu aka yi tufafi akan wannan matsala ba matsala ta hoto duk da malamai sun kama sun kasa hoto gida uku akwai hoto wanda a za a ce kamar mutum mutumi wanda aka yi shi aka wannan aka sassaƙa shi ai aka sassaƙa shi ko gumki ko wani abu wannan sura ta mutunci aka yi su ko sura ta dabba ko wani abu kaga wannan ya shiga ciki akwai kuma wanda za a zo a zana kamar design akwai kuma eh akwai kuma hoto na kamera to wannan hoto na kamera shine ma wanda malamai za a ce a suka ce shi baya ciki shi baya ciki duk da a cikin malaman wannan zamanin ba ko da suke ganin cewa amma dai gaskiya magana mafi rinjaye shi wannan baya ciki saboda shi wannan ba wai mutum bane kawai da wata na'ura ne ka samu ka ɗau hoton mutumin ba wai zauwa kai ka zana shi ba ba ba zana shi kaga sabanin wanda ka zo aka zana ko kuma wanda ka zo wanda aka zo aka sassaka shi aka yi shi kaga shi wannan aka ga shi ko wannan kawai eh kawai madubi ne haka haka su ma suke cewa kawai madubi ne da zaka lera kanka ganka a madubi to haka in ka dauki mutum zaka wannan to shi sa to shi wannan gaskiya baya ciki a cikin mafi a yawan manzannin malama to amma wancan shi shine ake magana wanda za su zo su ringa wani design ko kuma abin da ya shayi wani a sassaƙa wani gunki ko wata halitta ko wani abu da ya kama da wannan to kaga shi ma wannan a wa'idi ne yake ga wanda suka zama suna wannan abu wa fihi ma aidan an a cikin dai sahihaini daga abdullahi da umar kaga wannan wannan musala inda malaman hadisi a kai tsaye ilimi ne sannan kuma a kai tsaye wani kamar ya ce ta usulubi ne na takaitawa ba sai an koma an ce baka wafi sahihaini ba dama ijaz yana daga cikin gida yana daga cikin wani malaman balaga akwai ijaz da suke cewa to amma kaga wannan so malaman hadisi suna wannan kawai ka zo ba sai ka sake mai duwa hadisi ka ce an kaza an kaza ka a wa fihi ma anhu anhu din wannan kaga da miri yana komawa da zuwa to ko hadisi 20 aka samu in dai ana anhu anhu anhu anhu to da miri yana komawa zuwa ga rawun farko wanda ya wawo ya hadisin ai daga cikin sahihani anhu an ibn umar ne daga abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi manzon Allah yake cewa lalle dayan ku ɗaya daga cikin ku idan ya mutu to za a ringa bujinto mishi mazamnin shi na ranar mazamnin shi na gobe kiyama ma'ana makomar shi a lahira ko kace mazamnin shi a lahira bil ghadati wal ashi da sahi a bujinto mushi wannan mazmunin nashi ya gan shi ya gani iwa da take ciki haka nan da marita ma a bujinto mushi maza Allah ke cewa in kana min ahli jannati fa min ahli janna idan ya zama to daga cikin aljanna to za a ringa bujinto mushi mazmunin shi ko masaukin shi a aljanna ya gani irin tanadin da Allah subhanahu wataala ya mushi na ni'ima da sahi ya gani da marita ya gani wa in kana min ahli nar idan ya zama to daga cikin yan wuta fa min ahli nar to shi ma za a rubuta mishi daga cikin mazaunin shi a cikin gidan wuta Allah ya kare mu fa yuqalu sai a ce mishi hadha maq'aduka wannan shine masaukinka nan zaka tayi daga ka tashi daga nan to can zaka tayi hatta ya ba'athaka Allah azza hatta ya ba'athaka Allah azza wa jalla azza azza wa jalla yawm al-qiyamati wannan shine masaukinka har ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tasa ka ranar tashi al-qiyama ma'ana wannan in ka tashi ranar tashi al-qiyama a wannan masaukin zaka je ka zamna da haka wannan wannan hadisin shi ma yana nuni zuwa ga kaga tun anan Allah subhanahu wataala ya yi tanadi ga wanda suka zamanto 'yan aljanna masoyan shi wanda suka rayu cikin biyayya gare shi cikin bauta mushi cikin kauce ma dukkan abin da zai yi hushin shi da kuma kauce ma abin da ya hana sannan kuma ga ga ga wa'inda suka zamanto su kuma suka rayu cikin saba mushi da ta haka dokokin shi da yin burus da umarnin shi su ma ga masaukin kaga tun anan Allah subhanahu wataala ya kasa mutane yan wuta da yan aljanna kaga kenan wanda ya zama to shi ya rayu cikin saban Allah cikin taka dokokin Allah to ga masaukin shi kaga kenan ba magana cewa a dogara akan ni'imar a dogara akan afwal Allah ko kuma rahmal Allah wa fihi ma aidan anhu haka nan dai a cikin sahihaini daga Abdullahi dan Umar anin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza sara ahlul jannati fil jannati manzo Allah yake cewa idan yan aljanna sun zamanto a cikin aljanna wa ahlun nari fil nari yan wuta sun zamanto a cikin wuta ji abil mauti za a zo da mutuwa hatta yuqafu bainal jannati wan nar har sai an tsaye da mutuwa a zo da mutuwa a tsaye da mutuwa tsakanin wuta da aljanna ثم يذبح anan za a yanka mutuwa thumma yunadi munadi sai wani mai kira ya kira ya ahlal jannati yace ya ku yan aljanna khuludun fala maut yace dawwama ce babu mutuwa a cikin aljanna wa ya ahlan nar ya ku yan wuta khuludun fala maut kuma dai dawwama ce babu mutuwa fa yazdadu ahlal jannati farhan ila farhihim yan aljanna sai su tsara farin ciki akan dama farin cikin su wa yazdadu ahlun nar huznan ala huznihim ɗan wuta sai su ƙara bakin ciki akan bakin cikin su wannan hadisi na Abdullahi dan Umar shi ma kaga yana nuni cewa Allah subhanahu wataala akwai wanda zai sa wuta sakamakon bijirce ma umarnin shi da watsi da suka yi da dokokin shi Allah zai sa su wuta akwai kuma wanda zai sa aljanna sakamakon bin umarnin shi da rayuwa da suka yi kalkashin biyayya ga umarnin shi ga shari'a shi da biyayya ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan hadisi na ban labarin cewa idan ranar tashin alkiyama yan aljanna sun shiga aljanna nan ana magana ba dukhulul awwali ba ba wai shiga aljanna na farko ba a'a shiga aljanna na ma'ana duk ɗan aljanna sun ƙara shiga aljanna akwai waɗanda za su shiga aljanna tun a karan fari kaga akwai wanda Allah zai sasa aljanna ba tare da hisabi ba mutum dubu saba'in ba hisabi ba azaba wanda aka ce a lesai fase ko to su lesai fase ne kawai daga sun zo komi ba a leƙawa ko ku wannan ku wuce lamuni ne aka maka to kaga su wannan bisa ciki bisa ciki sannan kuma akwai waɗanda su za su zo su shiga aljanna hisabinsu aikinsu ne zai sa su hisabi za a yi a leka a gani ga aikin su yaron jayi zinihin su a afuwan ladan su yaron jayi zinihin su su shiga aljanna wannan kaga su sun kare san shiga akwai yan ashabul a'raf yan tuzan la'arafi da malamai suke faɗi wanda su ba yan aljanna su ba yan wuta ba amma dai ƙarshe malamai suna cewa sun yi kusa da yan aljanna sun yi kusa da yan aljanna akwai kuma ahlul fatara ahlul fatara su ma da ake faɗi mafi inganci daga cikin manganin malamai su ma dai Allah zai sasa aljanna amma bayan Allah ya dan jarraba su a ranar tashi alkiyama tukwana ƙarshe sai a sanar tunda Allah subhanahu wataala ya ƙara kauli cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba za mu azabtar da bayi ba har sai mun aiko musu manzo to kaga su waɗanda manzo bai zo musu ba ahlul fatara su ne malamai suka cewa waɗanda suka rayu tsakanin manzanni guda biyu na farko bai same su ba ka gane na hukun da ya zo bai riske su ba na ƙarshe kuma shi kuma shi ma bai riske na hukun da ya zo a afuwan kahin su ya zo shi ya tsaye shi kuma na ƙarshe da ya zo bayan bisani su ne ashu bainar risalatai to wa'in nan kaga ba za a azabtar da su kamar da Allah ke wadi inda azabtar da su da sun ce kamar da Allah ke wadi qalu rabbana laula arsalta laula arsalta ilayna rasulan fanattabi' ayatika ya Allah ina ma a ce an aiko mana wanzu kaga ba aika musu wanzu ba to da haka su ma wa'annan a mafi ɗaya daga cikin maganin malamai za a musu jarabawa ta alkiyama kaushe kuma su aljanna akwai wanda za su shiga aljanna su kuma ta hanyar ceto akwai kuma kan wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai musu rahama kawai saboda wasu abubuwa da za a leƙa a musu rangwame su shiga aljanna to wannan bayan kowa ya shiga aljanna har wanda za a ceta an ceta a ceto da za a yi na ahlul kaba'ir wanda suke masu aikata manya-manyan laifuka da masu sako kamar yadda muka sani hadisi yana cewa manzala yana cewa babu wani mumini wanda akwai imani a zuciyar shi ko da imanin kwazon zara zai dawo ma'auta a wanda za su dawoma a wuta su ne kafirai amma mumini ko ya shiga wuta Allah subhanahu ta'ala zai fitar da shi daga wuta ya canza mushi ma halitta a sa shi a cikin wata korama da ake cewa ma'ul haya kamar yadda zo a hadisi a canza musu halitta Allah zai sa su aljanna to yanzu bayan kowane dan aljanna ya shiga aljanna da wanda suka shiga ba da hisabi ba da wanda suka shiga da hisabi da wanda suka shiga da ceto da wa'alul qaba'i da kowa in ya shiga to ne a lokacin ne za a yi wannan su ma ‘yan wuta kowa ya shiga wuta to a lokacin ne za a zo da mutuwa a yanka mutuwa saboda Allah ya faɗi ya yi dama ranar tashi ai mutuwa babu babu mutuwa a ranar tashi alkiyama ‘yan wuta ba za su mutu ba ‘yan aljanna ba za su mutu ba ‘yan wuta su burin ma suke su mutu saboda yayin suke ce Allah yake faɗi wa ya'tihim wa ya'tihim wa ya'tihim al-mautu min kulli makanin wa ma huwa mayyit mutuwa tana zo musu a kowane waje amma ba za su mutu ba saboda wa min wa'i azabun ghalib azaba tana nan tana jiran su ba za su mutu ba to su yan aljanna a lokacin nan an sun ga an yanka mutuwa sai su farin ciki tun da dama su sun shiga cikin lema kai yanzu a saka aljanna ga lema ko kuma a ce maka zaka mutu a lokacin nan sai su farin ciki su ƙara farin ciki akan farin cikin su su kuma yan wuta su ƙara bakin ciki akan bakin ciki saboda su a lokacin da ma mutu suke so suke suna neman ta ma ido ruhi amma ba za ta samu ba saboda azaba su ɗan wuta za a yi ta musu azaba ne ko da a ce na ke cewa ko da an musu azaba sun sha wahala wata su ta narke to za a sake halittar wata wata kullama nabiyat juluduhum baddalnahum juludan ghayra halidun fa'ala ko da wata ta ta lalace ta ta narke to za a sake halittar wata wata dan dai a ci gaba da yi musu azaba to wannan shine hadisin yake nuna a wannan kaga shi ma wannan ya nuna maka cewa wa'inda suka rayu alƙashin sa'a ma Allah subhanahu wata'ala ga sakamakon su wa'inda suka rayu alƙashin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ga sakamakon su malaka cewa fil musnad aidan anhu haka nan dai a cikin musnad hadisin abdullahi dan umar dai qala yake cewa kenan dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ishtara thawban bi asharati dawahima fiha dirham haram lam yaqbal Allah lam yaqbal Allah lahu salatan ma dama alaihi ثم دخل إصبعيه في أذنيه ثم قال ثم تا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله عبد الله بن عمر أتكلم وانا حديث يكي تيوى من اشترى ثوبا بعشرة دواهم وان دي سي وان تفاتي وتغيغا دا وان دي سي تدرهم يقوما كما يزي مثالي أتي كتي وان دي سي ريغا جكا قوما هو جكا بيان amma fi hadin hamu haramun a cikin wannan rigar da ya siya akwai duk hamidai na haram sai ya haɗa da na halak ya siya sai manzo Allah ya ce lam yaqbal Allahu sala lam yaqbal Allahu lahu salatan ma dama alaihi yake cewa manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wataala ba zai amshi wata sallah da zai yi ba matakar wannan rigar tana tare da shi thumma adkhala isba'ihi sai Abdullah dan Umar ya sanya hannu ya tsotse shi a cikin kunnuwan shi sai yake cewa summata yake cewa wa'annan kunnuwansu kurumce in dai ban ji wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan hadisin haka yake nunawa duk da hadisi ne akwai manganu na malumai akan shi wajen tabbatar shi cewa hadisi ne a wasu na ganin cewa hadisi ne mai rauni a sabanin wasu ruwa da akwai akwai hashim wanda ake ce ma hashim al-auqas al'aukas ko akwai kuma baƙiyya ibn makhalad da sauran wat da wasu na ganin cewa wannan hadisin bai inganta ba a dalili wasu suna malamai suna cewa saboda shi a aikin da ka ima Allah subhanahu wataala daban saban da kai saban da ka ima Allah subhanahu wataala ko wani abu da kai amfani da shi na haram wannan daban ne sannan kuma ibadar da ka zo kai ita ma daban ce inda mas'ala ce malamai sun tattauna a ƙarƙashinta ta wasu suna ganin a'a haka ɗin ne shi yasa sai malamai za ga a fikihu a fikihu suna kawo hukuncin sallah da al-libasul maqsub ko kuma al-thawbul maqsub za ga babu a fikihu suna musu wannan cewa wanda yi hukuncin yin sallah da riga ta kwace wasu suna ganin cewa Allah ba zai amshi wannan sallar ba dogaro da wannan hadisin da kuma hadisin abi hurairah da yake nuna cewa mutumin da ya je hadisin da abu hurairah da yake cewa inna allaha ta'ala tayyibun ko la yaqbalu illa tayyiban mutumin da yazo ya tafi da haram da wannan har ma ya wuce Allah Allah subhanahu wataala bai amsa mishi ba to wannan mas'ala ce a khilafiya kamar yadda muka ce amma ko malamin da suke ganin cewa alal haqiqa ko da a ce in dai akan abin da ya shahi sallah ce akan abin da ya shahi ibada wanda zaka yi ma Allah to wannan ita matsayinta daban shi ma wannan sako da ka aikata da ban sako da ka aikata kwace ne wannan hakki ne na yan adam ko kuma haram ne ko wani abu ne wannan Allah subhanahu zai kama ka akan shi sallah kuma ita ma da kai daban ce to ala kulli hal dai shi hadisin da abin da yake nuni cewa wanda ya sayi wani tufafi da dirhami a cikin a cikin wannan kudin da ya sayi tufafin wannan abu kudin haram to Allah subhanahu wataala ba zai amshi wannan sallah ta shi ba kenan idan aka dauka akan magana wayancin malaman kaga hadisin abi hurairah kamar yadda muka ce na goya ma wannan magana karfi hadisin sun mazakar rajul da bilu safara asha aka agaba mazalla ke cewa da kaushe ke cewa fa anna yusjabu la ya ga amsa mushi shi da ya tufatu da haram kaga haram ce ta hana amsa mushi kaga kamar yadda sallah take ibada ita ma addu'a ibada ce shi yasa hadisin da yake nuna cewa wanda ya je haji da kudin haram idan ya ce labbaika Allahumma labbaika Allah zai ce la labbaika wala sa'adaik kaga wannan magana ke tana da ƙarfi wa fihi an Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salata sukran ana ku sukran ne ko sukran nan man taraka salata sukran marratan wahidatan فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طيلة الخبال قيل وواطية الخبال يا رسول الله قال عسارة أهل جهنم وفيه أتكم مسند لي عن عبد الله ابن أمرو ينزكم دقى عبد الله دان أمرو دان عاص yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah yake cewa man tawakka salata sukran duk wanda ya bar sallah dalilin ya sha wani abu ya sa shi maye kaga sukran giya ta ya sha ko kuma dukkan abin da ya sa shi maye dalilin wannan mayan yana cikin maye har sallah ta wuce ya bauta manzon Allah yake cewa فكأنما wannan magatar wahida sallah ɗaya kuma tak faka'annama kanat lahu dunya to wannan ka sawwara kamar mutumin da ya zamanto yana da duniya ce kamar mutumin da ya zamanto duniya da abin da take cikin ta nashi ne fasuliba minha wa afwan fasuliba fa ma ma alaiha nam kanat lahu dunya wa ma alaiha kamar mutumin da ya zamanto yana da duniya ya mallaki duniya da abin da yake cikin ta fasuliba sai aka amshe mishi ita sai aka raba shi da ita ma'ana in ka za ku tamta asarar da ya yi to kamar wannan asarar ce yau ba duniya ba a ce yau ko kowaye ka yau aka zo aka ce ga ta ce aka zo aka amshe maka ka ga asara ce to bai a ce kuma duniya ga baki ɗinta da abin da ke cikin ta wannan kenan sai ke cewa man taraka salata sukran wanda kuma ya bar sallah daya ya bar sallah afwan dalilin ma yi arba'a marati so hudu to wannan shi kuma kana haqqan ala Allah wannan kuma ya cancanta haƙƙi ne akan Allah an iya buɗe wata khabar Allah subhanahu wataala sai ya shayar da shi ta kogo batacce qila wa ma'idul khabar kamar da magani jiya aka ce ya manzo Allah minin da khabar minin ta kogo batacce sai ke cewa usawatu ahli jahannam shi ne sulkane sulkane ba shi ne abinda muka wani na jiya a ba zuwa ba akwai shi wancan mugunya mai jini shi ne asadiq ba sai an shayar da shi mugunya ta yan wuta mugunya ta yan jahannama kaga wannan hadisin shi ma wa'idi ne kuma wannan hadisin gaba ta uku hadisin Abdullahi dan Umar a cikin sahihin yana ƙara mishi ƙarfi a shine hadisin da manzo Allah yake cewa man faratu salatul asri fa ka'annama witra ahlihi wa maluhu duk wanda sallar lasa ta kubce mishi ba tare da wani dalili ba saboda in ana magana nan ana hudda ahlul azab ahlul azab kaga yana daga cikin uzuri mantuwa yana daga cikin uzuri bauti yana daga cikin uzuri rashin yani ikon yin sallar halin da mutum ya iya ba sallah kaga kamar kissa ya khanda da aka je ya khanda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta ta huce musu da asar musu yi ta ba sai kusan magruba wannan kaga uzuri ne shi sa mazala da ya tashi ya ima wannan kafirai ya musu ya musu adda to wanda bai cikin ahlul azab kaga shan giya ba ahlul azab ba haramci abu ne wanda aka haramta shan wani wiwi shan duka abin da zama to maye ne zai bugar da mutum kai ka ɗauka a yanzu hal abin da mutane suke ganin cewa wai magani ne wani abu da kuskowa kuma yana ake ce mishi kaga shi wancan yana buga su a ko to duk abin ai maza Allah ne tashi duka jami'i kullu muskirin kuma ka dauka muskirin wannan irin su ne aka cewa wannan abin da wannan maguza suke yi wanda muke magana a kan hiyar bukutu kaga da halatta ake yi hatsi ne hatsi ne amma ake mishi tsine ya tsima kuma su ma larabawa suna da nabi nabi shi ma da dabino ake yin shi da waye amma shi ma sun ga damar suna iya sa shi ya yi kwanaki ya yi kwanaki ya tsima shi ma ya buga mutum to shi ma wannan in ya buga mutum shi ma haramun ne to kaga har shi ma ya shiga giya ce mutum ya shi sa malamai suke cewa a wanda afon suke magana akan wanda yake cikin maye suke magana akan afon wawaye alwallah duk wanda yi maye alwallah shi tawawa suke cewa wannan mayan da yi abu ne na halake sai sa shi maye ko kuma na haram eh alulash tawawu kaga shi abu na halak akan bai sani ba kura ce kawai aka ajiye ta ta kwana bai sani bai zo sha ta buga shi shi kawai wanda ma mata shi Allah bai kama shi akan laifin da ba a gangan bai amma yanzu ko kura ka ajiye ta da gangan ta yi sati daya ka zo ka sha kawai da biye da da biye wanda to shi ma ka shiga ciki dan saboda akwai wata musiba ma ana cewa wasu wasu zuwa ma suke ka gaskiya ma ka halar in shedan ya yi ma mutane wahayi akwai matsala wai mutum ya je shi kamar ya ke cewa kwai ba kwata ba salon gane salon ga kawai mutum je dan kara ya dan yi haka wasu yan mintuna kaga abin wallahi wani wasu ta'ala abin akwai wannan wahayi shi dan kawai da gaske to wannan ana magana wanda ya zamanto a sallah ta baushi dalilin shan giya dalilin afuwar ka ce kawai maye to wannan ka kwatanta asarar da ya yi kamar wanda ya zamanto ya mallaki duniya da abin da take ciki kawai sai ta kubce mashi ya zamanto yanzu ya zamanto mashi da komai asarar da ya yi to kuma wannan kwatanta ce ma ake asarar ta ma ya haka nan shi yasa kamar yadda muka ce hadisin Abdullah dan Umar shi tayi fa ka anna ma witra ahluhu wa malu wanda sannan la'asar ta kubce mashi kamar ma yayi asarar iyalan shi da dukiyar shi kawai a ce mutum Allah ke yana da fami dukkan fami in shi zama mutum babu kowa kamar yadda a wata film ko suka taba gwada aka ce mutum wai dukkan dangin shi sun tsari kowa na shi bai tsira ba to in wannan da kuma dukiyar da mutum kawai mutum ya zama to shi zai ne mashi kowa ba ku ba dukiya ba fami to wannan in ma ka kwatanta asara to kamar wannan ce balle mata ya ka to manzo Allah yake cewa kuma wannan shi kuma ya sha su hudu shi kuma wannan dole ne sai Allah ya shayar da shi ma'ana kana shi wannan ba wai magana ake shi wannan dan wuta zai shiga wuta wai in ya shiga wutan ma shi ƙari ma da za a mushi akan shiga wuta shi ne sai ma an shayar da shi wannan imatul khabari kaga wannan shi ma wa'idi ne kaga wannan shi ma hadisi yana lalatawa wannan shuba ta kan cewa wani ta mara alal afu wa fihi aidan haka nan dai a cikin musnad anhu daga abdullahi dan amru mawfu'an shi ma dai hadisi ne mawfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shariba al-khamra duk wanda ya sha giya marratan wahidatan marratan afwan marratan so daya lam tuqbal lahu salatu salatu 40 sabahan ba za a amshi sallar kwana 40 ba dan zalaka ta fa in taba taba Allah alaihi idan kuma ya tuba to Allah zai amshi tuba shi fa in ada idan kuma ya kara koma ya je sha giya lam tuqbal lam yaqbal Allah له صلاة أربعين صباحا ألا وإذا مستلنا شهدكوانا أربعين أه توبة أربعين صباحا يسلم أه
فإن عاد لم يقبل توبته أربعين صباحا مو أنا النام وأنا شيء إذا وتاب الله بغدا ببالي أكا حديث آه فإن تاب تاب الله عليه إذن فإن تاب تاب الله عليه إذن يي توبة تو الله سبحانه وتعالى زي أبش توبة شي yake cewa fala adri fi thalathati aw rabi'a rawu yake cewa ban sani ba a hudu ne ana hudu ne ko ana uku ne ya hudu haka fa in ada idan kuma ya sake komawa ana hudu ne ko ana uku shine rawu yace ya mance to wannan in ya sake komawa kuma haqqan ala Allah wannan shi ma haƙƙi ne akan Allah an yasqiyahu radagatal radagatal khabal wannan shi ma haƙƙi ne akan Allah ya shayar da shayar da shi radagatal khabal shi ma dai wannan wani tabo kuka ce wata laka ta alkhabar ita ma gurbatacciya yawma yawmal qiyamati wa na tashi alqiyama a wannan hadisin hadisin Abdullah dan hadisin Abdullah dan Abu hadisi ne tabbatacce kawai abinda shi hadisin Abdullah dan Umar dan Abu yayi wannan wannan lafazin da ya kafa in fa in lam tuqbal lam yaqbal tawbata wannan shine hadisin abinda shi Abdullah dan Umar kanshi Abdullah dan Umar dan Abu da kanshi ya inkarin wannan shi Allah subhanahu wataala bai ce wai amsa tuba kawai inda Allah bai amsa tuba in mutum ya mutu ne bai tuba ba ko zo afo ne zo gargada an mutum zo gargada ne a lokacin da Allah amma tuba tun daga yanzu ko tuba wanda take har ta shara kiyama sai da ai lokacin da rana ta huto daga yamma to lokacin ne ba amsa tuba ko lokacin da mutum ya zo duk da mutuwa to shi yasa wannan wannan lafazin bai ganta ba amma lafazin cewa wanda ya sha giya Allah baya amsa sallar ta kwana 40 in bai tuwo ba in bai tuwo ba wannan ya tabbata a hadisi in kuma ya tuba kaga Allah sallallahu ya gafarta mishi ya yi mishi in sake koma kuma haka na hallo in sake tuba shi ma wannan Allah ya sa ya gafarta mishi sai ka cewa to idan kuma ya sake koma ta uku ko ta hudu to wannan kuma shine Allah zai shayar da shi daga cikin wannan laka ta wutar jahannama ranar tashi alkiyama نعم وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى أتكلم مسند إيه؟ لكن حديث أبي موسى أبي موسى الأشعري قال يكتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda Allah bai tsewa da aminci Allah shi tabbata zai shi cewa man mata mudminan lil khamr duk wanda ya mutu yana halin mai shan giya ma'ana wanda ya tsuwa kace wanda ya dawoma a shan giya ko kace wanda dai yayi nisa cikin shan giya al mudmin al idman saqahu Allah min nahril ghawbat Allah zai shayar da shi daga daga tabki ko kace daga koramal al ghawfa قيل وما نهو الغوطة نهو الغوطة عفوا نهو الغوطة قيل وما نهو الغوطة ذاك تمام قال لك يا رسول الله لتتك ورم الغوطة تمام قال لك نهر يجري من فروج المومسات wani wata korama ce da take gudana wadda take gudowa daga gaban mata fajirai kace mata mazinata yu'zi ahlan nari rihu furuji kai ba ma wai ruwan da yake mutuwa daga cin gabansu ba a iskan iskan da ya cewa gabansu ma tana cutar da yan wuta to su shi kuma wanda yake wanda ya zamanto ya mutu yana mai can giya to shi daga wannan ruwan da yake mutuwa daga gabansu za a shayar da shi kaga wata azaba ke la haula wala quwwata yani nahul mumisat to wanda su wannan iskan iskan wannan ruwan take cutar da 'yan wuta ko ka ce iskar take hutowa daga gaban su tana cutar da 'yan wuta saboda iska ce mara daɗi ga wari ba ma wari ma wanda baka iya kwatanta shi to shi kuma wanda ya zamanto wannan shine halin shi Allah subhanahu wataala zai shayar da shi wannan wannan korama wannan hadisi ne Imam Hatim ya inganta shi Imam Zahabi ya mashi muwafaqa حديث لون الإمام الألباني حتى ناشأت في سلسلة الأحاديث الصحيحة المنسات سوني الزانيات مزنة إن شاء الله تعالى سمو ذاك تعالى أبدا متفرادي لي الله تعالى ومرادا أن كل صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.